لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan safiya ta lahadi yau muna goma sha shida ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 a kidan miladiya yau muna hudu ga watan goma shekara ta 2020 mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi at-taqsiru fi tarbiyatil aulad wannan ita ce zama ta hudu da za mu gabatar cikin karatun wannan littafi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a cikin abin da muke karantawa Allah ya ba mu fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta na gaskiya kurakurai kuma Allah ka nisanta mu da gare shi a kuskure na goma sha takwas mala ce wa min suwar taqsiri fi tarbiyatil auladi tasmiyatuhum bi asma'in sayyi'a daga cikin miyagun kurakurai wurin tarbiyyar yara shine kiran yara da miyagun sunaye sunayen da ba su da kyau mala ya ce fa haza khalalun fi tarbiyyati wa jinayatun alal auladi wannan tasgaro ne a cikin tarbiyya kuma ta'addanci ne akan yara iyayen yara su rika kiran ƴaƴansu da miyagun sunaye ko sunan yanka ko sunan lakabi akwai sunan yanka a ce sunan shuwani shi aka naɗa masa ko kuma wani lakabi da ake ma yaya ga asalin suna sai a yi mishi wani lakabi sai zama wannan lakabin mummuna ne to wannan na daga cikin miyagun kurakurai da kuma ta'addanci akan yaya ma da ce kala sheikh bakar abu zaid hafizahullah amma dai sai mu ce rahimahullah a sheikh abubakar abu zaid a cikin littafinsa tasmiyatul maulud yake faɗin cewa in ne ta'ammaltu ammatar zunubi wal ma'asi fa wajadtu dhunuba wal ma'asi idza taba al 'abdu minha tajzibuha tajzimu hatta tawbatu wa taqta'u sayyi'a atharaha li tawiha fa kama anna al islam yajibu ma qablahu wa akbaruhu ash-shirk fa inna at-tawbata tajibu ma qablaha mataktamalat shurutuha al mu'tabara al mu'tabaratu shar'an wa hiya ma'lumatun aw bi hukmi al ma'luma sai fara nakalto magana na bakar abu zaid a cikin littafin sa ta simatul aulad yake cewa na kirfa da kyau sai na fahimci mafi yawan zunubai da sabo tuba na yanke su idan bawa ya tuban ma Allah kenan sai wannan ya yanke su kuma tuba ga Allah na yanke gurabinta duk wani tasiri da zunubi zai haifar maka a rayuwanka to idan ka tuban ma Allah kyakkyawan tuba sai Allah subhanahu wata'ala ya amfani da wannan shi kadai sai ya yayi maka wannan gurabun da mummunan zunubi zai iya haifar mu bawa yace saboda kamar yadda ka sani cewa musulunci yana yana goge duk abin da ya gabace shi yace mafi girman abin da mutum zai yi ko musulunci ya goge masa shi shine shirka shine shirka ya ce idan dai an tuba aka cika sharɗan tuba wanda yake sharɗan tuba dai sanannu ne a shari'a ya ce to amma lakin hunaka ma'asiyatun ta tasalsalu fil aslabi sai dai a kotun muguwar kuskure zunubi wanda yake ita kuma tana shiga cikin tsatso kuskure ne mutum ke yi amma wannan kuskuren sai ya bi tsatso ya bi tsatso ya bi tsatso ya bi tsatso ya tashi daga kan ɗa ya kai kan ɗan shi ya kai kan ɗan shi ya kai har har ƴaƴa na hudu na biyar a bayan ɗa saboda muguwan haɗarin wannan kuskuren wa aruha yalhaqul ahfad min al ajdad yace abin kunyan abin kunyan wannan zunubin zai samu jikoki ya kuma taso ne daga kakanninsu kun gane tun daga kan kaka ya zo kan uba ya zo kan ɗa ya zo kan jika bi ma'ana wata mummunan kuskure ne kuma ma zunubi ne mai girma ya ce wa ya tanaddaru bi har rijalu alal rijali wal waldanu alal waldani wal niswatu alal niswani ya ce wannan kuskuren ta fada daga kan wannan mutum ta fada kan wancan daga kan wancan ɗa ta faɗa kan wancan daga kan wancan mace ta faɗa kan wancan fattaubatu min hata hataju ila mishwarin tawilil al'afar yace tuba daga irin wannan kuskuren fa shi yana da buƙatuwan tafiya mai tsawo tafiya mai tada ƙura wato yana da buƙatuwan aiki tukur sannan tubanka ya tasiri ya goge wannan zunubin li'annaha musajjalatun fi wasa'iqil ma'ashi min hin istihlal al-mawlud sariqan fi hadhihi al-hayat ad-dunya ila ma sha Allah min hayatihi saboda wannan kuskuren in aka riga aka yi ta to tana nan ta shiga cikin rubutu na document na rayuwar yaro gabaki daya ban san wasa'iq a Hausance ba wasa'iq shine rubutu da ake a taskace na'am kundi yana cikin kundi na rayuwar yaro wato abin da yake so ya ce ku lura da kyau ya yi shimfiɗa ne cewa za ka ga komin girman zunubi in ka tuban ma Allah tuban nan kawai sai yanke zunubin sai Allah ya goge maka ita ya kuma goge maka tasirin da zunubin ke haifarwa sai ce amma akwai wata mummunan mummunan zunubi kuskure babba wanda idan ka yi shi tuba a cikin shi har ya goge zunubin ya goge tasirin zunubin to sai an yi da gaske saboda wannan zunubin an rubuta shi a cikin kundin rayuwar yaro ya ce ga yanar fi shahadatul miladi idan ka ɗauki ba sa tafiya ɗin shi ga yanar a rubuce a ciki wa hafizatul nufusi in ka ɗauki walet wanda mutum ke riƙewa yana sa aljihunsa gare nan a ciki wannan kuskuren wa bi taqatil ahwal ID card din mutum na yau da kullum ga wannan kuskuren nan a ciki wa shahadatul dirasiya certificate primary secondary jami'a duk ga kuskuren nan a ciki rukhsatul qiyada lasi na tukin mota ko na tukin mashin duk ga kuskuren nan a ciki wal wasa'iqi shar'iyya waɗansu document kundi na shari'a na mutum duk ga su nan a ciki aiki ne za a bashi aure ne za a bashi certificate na aure kenan ko makamancin irin waɗannan abubuwan duk ga su nan a ciki ya ce kai wannan mummunan kuskuren innaha tasmiyatul maulud shine sunayen da ake sa ma yaya Allah ce ta asara bihar abu wanda uba shi ke da alhakin wannan falam ya hatadi lismin yuqirruhu shar'ul mutahhar idan uba ya kasa lalubo sunan da shari'a take tabbatarwa wannan mummunan kuskure kuskure ne mummuna a hausance kuna cewa suna linzami ko wato duk sunan da aka kira yaro da shi sai wannan sunan ya mishi tasiri a larabci suna cewa al'ismu yu'affiru alal musamma al'ismu ko at-tasmiyatu mu'affiratun alal musamma suna yana tasiri akan wanda aka kira shi da sunan yace wa tau'ibhu lisanul arab uba ya kasa nemo suna wanda shari'a take tabbatarwa wanda harshen larabci ya karɓe shi a matsayin nagartacce wa tastalhimuhu alfitratu salima nagartacciyar tunani ta yadda cewa wannan suna ne mai kyau mali ce wa hadhihi wahidatun min ifrazatin tamawujatin fikiriyya allazi zahabat bi ba'd al-aba'i kullu madhhab wannan yana daga cikin ifrazat pieces kun gane kamar me ya ifrazat pieces dai na abu menene me a hausa kenan zai zama kamar pieces na abu a ce wannan na ɗaiɗaiku to bari mu fasara shi a ɗaiɗaikun amma pieces ba ɗaiɗaiku ba ne yanki yanki a hasantum jazakumullahu khairan wannan na daga cikin yankin goguwa ta tunani wanda ta tafiyar da iyaye da dama mummunan matafiya al'amarin sunaye wata guguwa ce wanda aka yaƙi tunanin waɗansu daga cikin al'umman musulmi da ita kullum bi kadari ma a bihi min saƙafatin wafida kowa gwargwadon abin da yake ɗaukan shi a matsayin waye wanda ya riska a rayuwar shi ta ƙarƙashin irin wannan wayewan nan shi ke sa suna har sai kaga wani ya je ɗauko sunan jaki ma ya sa madarsa wani sunan kafirai kamar yadda malam zai bayani wa kana min aswa'iha ma nafasa bihi ba'd al-mustaghribin minha min ishqin kalif daga cikin muni ko mafi muni irin wannan matsala shine kaga waɗansu daga cikin iyaye sun ɗauko sunayen da yake almustagrabin wanda yake abin nan mutanen yammaci su ne suka tofar da wannan sunan wanda kuma ya samo asali ne daga irin muguwan soyayyan nan mai cike da jaraba da sha'awa ciki ya ce wa zam'un shadidun li asma'il kafirina da kuma wato wani kwaɗayi ko wani kishi mai tsari daga sunayen kafirai akwai da dama daga cikin musulmi saboda lalacewa kishin sunayen kafirai suke yi waltaqab kullu ismin rihlun mutakadir sai ya je ta lalubo suna sunan tozarci sunan kaskanci wa uzufin sajir da kuma sunan da yake ya karkace ya bar tafarki an zinatul mawalidi bi ma'ana al'asma'i shari'iyya ya karkace ya bar wato al'asma'i shari'iyya sunaye na shari'a wanda yake sunaye na shari'a su ne zinatul mawalidi wato suke tsawata abin haihuwa irin yadda shari'ar musulunci ta tsara a rika sanya ma yara suna to wani kyautata halittan ababen haihuwa ne musulunci ne amma sai kaga waɗansu daga cikin iyaye da dama sun yi watsi da wannan sai su koma suna lalubu waɗansu sunaye na kafirai waɗansu sunaye na gumaka waɗansu sunaye na shiririta sai ma ce daga cikin irin waɗannan sunayen ga na farko misali tasmiyatun bil asma'il mamnu'atil muharrama a rika sanya ma ƴaƴaye sunaye na haram haram ne ka sa ma ɗanka irin wannan suna ka tasmiyatun bi asma'illahi al-mukhtassati bihi kamar sa ma yaro sunan Allah wanda Allah kada yake banta da su misal al-ahad ar-rahman Allah al-khaliq irin waɗannan sunayen ko kuma wa min zalikal asma'ul mu'abbada li ghairillah ko kuma irin sunayen nan da akan sanya su bauta ga wani Allah idan aka ce abdullahi bawan Allah kenan ko to idan aka ce abdun nabi kaga annabi ai ba sunan Allah bane wannan akwai shi da yawa a cikin sufiya abdun nabi bawan annabi abdul husain da abdu ali a cikin yan shi'a sai ka mai da bautanka zuwa ga wani Allah ya ce wannan sunan haramun ne irin wannan sunan gurɓata mutum yake yi lalata mutum yake yi وكذلك تسمية بالأسماء الأجنبية الخاصة بأدائنا من اليهود والنصارى وغيرهم ko kuma sunayen da yake Yahudu da Kirista kawai aka san su da su da sauran mushrikai maguzawa su suka keɓanta da irin waɗannan sunayen misali George sunan ɗanka George, George Bush, sunan ɗan David, Michael, Joseph, Wiyar, Diana, Jacqueline, ya ce li'anna haza ya juru walau ada walau alal madal ba'id ila mawalatihim ana nan ana nan sai wannan sunan naka ya sa kana kaunan masu irin wannan sunan aka sa ma yarinya suna Diana ana nuna wata arniya ta ga sunanta Diana sai ta ga ah ga ta kwarana sai ta ga tana burge ta ana sa ma yaro suna George har sai rika alfahari da George Bush ma kaga ta kwarana ne dan America abin da zai baku al'ajabi jama'a musulmi na sani a cikin kasashen larabawa kamar ka je kasan saudiya akwai waɗansu mataye da idan idan ta caɓa kwalliya matan balarabiya sosai idan ta ci kwalliya idan mai aikinta tana son ta ƙara farin jini a gurinta idan ta zo ta ga uwar gijiyanta ta caba kwalliya ta ce masha Allah zai amuriki wallah in ta ce mata ka wallahi kin fito kamun ba amerikiya to a wannan lokacin sai ta ƙara farin jini saboda ta sufanta ta da ba amerikiya sanannen abu ne cikin mutanenmu idan da za ka je umara masalan idan za ka je umara idan da ka sa t-shirt ka ɗan ɗauki irin fesin kaf ɗin nan ka sa ka ɗan ɗauki irin canvas ɗin nan da jeans ka sa ka je gurin jawazat immigration ɗinsu ba ina ce muku duka ba wasu daga ciki wanda addini bai huda su ba kana zuwa maimakon irin ka assalamu alaikum ah hi morning ka fara mishi da turanci da aka nuna yanzu kai ka iya turanci masha Allah masha Allah sai a girmama ka kun gane abin da malamin nan ke nufi ko shi yasa to me irin wannan kana jin zai kyaman jin yanzu yana jin ana kiran sunan dan shi George ko da ko da lakabi ne tunda shi na ganin in ka zama ba Ameriki ko ka iya turanci shikenan alherin duniya da lahira ta kare maka shine sai ka ga wani lokaci fim kawai za su kalla in suka kalli fim aka samu wani akto yi aktin mai kyau sai a rika kiran wannan yaron da sunan wannan akto din sai kuma su rika alfahari da haka ko aka samu wani dan kwallo yi bajinta sai a rika kiran wannan dan da sunan wannan dan kwallon ko babu misalin sunayen kafirai na yan kwallo kamar Messi kamar Messi kamun wane kuma ronaldo ko romario ko ya mutu to na da har maradona har maradona shekara kusan talatin kenan ko ire-iren wannan to shine nan malam ke faɗi cewa sai ga ana sanya ma yara suna to wannan sunan linzami ne sai ya gadar da wani nau'in soyayya tsakankanin mutum da kafirai cikin waɗannan sunayen tasmiyatuhum bil asma'i allati yanbaghi tajannabuha tajannabuha wallati qad takun muharrama akwai waɗansu sunaye wanda ya kamata a ce an nisance su akwai yiwuwan ma sunayen su zama haramun kaman kiran tasmiyatu bi asma'il jababira wa tawaghit kiran 'ya'ya da sunan waɗansu shedanu dagutoci masu mulki misalin fir'auna hamana qaruna wa man kana fi qafilatin wa ala shakilatihim da irin zubin su karuna da fir'auna da hamana kamar irin su mat wani arne ne ban san su ba ban san irin abin da suka yi a duniya ba max lenin stalin trude ga waɗansu sunayen gogaggun kafirai na duniya sun kware gurin iya makirci da munanan ɗabi'u sai ka ga wai mutum yana alfahari na? brigade bill gates ana wani yarka ganin kai ai bari in sa ma yaro na wannan sunan saboda ya kuɗi za ku yi mamaki idan ka je ƙasar misira yanzu idan ka samu ba masaran da addini bai huda shi ba alfahari yake yi da fir'auna a garinsu yake ni wannan mun yi magana da waɗansu masarawa mutanen misra kai yanzu aka ce maka kana da alaƙa da fir'auna sai ka ji kamar an matsa maka ruwa wuta a jika amma shi yanzu yana alfahari ne da fir'auna da fir'auna fir'auna ɗan ƙabilansu ne kuma wai musulmi ne a umara za ku haɗu da shi to yanzu kana ganin wannan zai kyama don ka kira shi da fir'aunan ma kai su fa akwai masauran da suke ganin zuwan sunan fir'auna kawai a cikin qur'ani ya ba su daraja gayi nan dan kabilan su ga sunan shi nan kai ka kawo mana sunan dan kabilan ku a cikin alqur'ani idan kai ne wani wani wani ba masar ya maka wannan me zaka ce mishi kawo sunan wani dan kabilan ku sai ka ce mene an mu dan kabilan mu shine muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mu shi muke bi shine gatan mu to duk abin da ya zo da shi shine namu ga su maryam nan ga su aisha a ga su zainab abin nan zaidu nan mala ce li anna tasanni bihim ya nummu anir rida bi af'alihim sanya sunaye irin nasu yana nuni ka yadda da abin da suke yi wal mahabbatu li manajihim kuma ka yadda da tafarkin su na gaba tasmiyatun bil asma'i allati yadhannu annaha min asma'illahi ta'ala akwai wadansu sunaye da ake zaton kaman sunayen Allah ne ba kuma sunayen Allah bane fa hadhihi min al asma'il makruhat shar'an makaruhi ne sanya irin waɗannan sunayen babu mamaki waɗansu aikace-aikacen Allah ne ko kuma sifa ce ikhbariya na Allah akwai bambanci tsakankanin sifa na zatin Allah ko na aikin Allah da kuma sifa ikhbariya in kana ba da labarin abu kamar yanzu misali idan kaga itaciya mai yawan inuwa in ka ce kai wancan itace mai yawan inuwa ce to sai kuma ka zo ka ce to sunan wancan itaciyan misali a ce sunan wancan itaciyan uwar inuwa kun gane bambancin sifa ikhbariya da kuma suna in ka ce wancan itaciyan mai yawan inuwa ne ko kuma ka ce je ka gurin wancan itace mai inuwan nan duk wanda ka gaya ma zai gane amma sai ka ce mishi je ka gurin uwar inuwa wani zai ce wata itaciya ce uwar inuwa kuma ko ko da a ce ga wannan itaciyan a gabansa ba lalai gane ta ba to ka sanya mata suna ne ta sanadiyan aikinta to ba a ma Allah wannan kun gane ba tauhidi bane ba za mu abin nan ba kaman kiran da da suna Abdul Maqsud idan ka je kasashen Laraba za ka ji wannan sunan Abdul Maqsud bawan wanda ake nufata al-maqsud ba shi daga cikin sunayen Allah ko abdus-sattar zaka ji cikin sufiya da yawa as-sattaru ba shi daga cikin sunan Allah sai dai a babin sifa ikhbariya zaka iya cewa Allah sittir Allah me Allah me me me me rufa asiri ne in Allah ya rufa maka asiri asirin ka ya rufu to ba za kuma ka ce to cikin sunan Allah akwai as-sattaru ka sanya ma Allah suna ta sanadiyan aikin shi ba ko abdul mawjud akwai Allah ko babu to sai wani ce to tunda akwai Allah Allah al mawjud ne to abdul mawjud ba a yin ma Allah hakan wa'annan sunaye makaruhi ne daga ciki akwai tasmiyatun bil asma'il makaruha adaban wa zawqan akwai sunayen da yake a larabce ma wannan sunan bai da kyau a ɗanɗano ana gaya maka sunan zaka ji wannan sunan bai da test mai kyau wa hiya allati tahmilu fi alfadhiha tasha'uman sunayen da yake akwai wani nau'in sha'umci a cikin su aw ma'ani takrahu han nufus ko kuma sunayen da yake ana faɗi rayuka zaka ji suna kyaman su kaman harb yaƙi harb yaƙi himar jaki kalb kare murra ɗaci ƙila wani ya fara hararo to ai akwai waɗansu sunayen sahabbai akwai waɗannan sunayen a cikin sunayensu ko na iyayensu to waɗansu sunayen ko kuma in ce gabaki ɗaya waɗannan sunayen a zamanin jahiliya aka sa su ba a musulunci ba sai mutum ya musulunta da haka sai sunan shi ci gaba ko sunan mahaifinsa amma da daman su ma annabi ya canza mun suna sai dai sunan iyayen ba zai canzu ba kamar wahashi bin harb wahashi ai ya musulunta sunan baban shi harb yaƙi ya isa ce na canza babana suna bai isa ba da haka suna dole ka bashi inda yake kamar akwai wani sahabi abin nan bin himar na ne sunansa bin himar shi ma sunan baban ne ba za a iya canzawa ba akwai murra bin ka'ab ko ka bin murra murra sunan baban ne ba za a iya canzawa ba so da ka duk ire-iren waɗannan sunayen masu muni sai ka samu ko dai tun zamanin jahiliya aka sa su ko kuma a sunan iyayen sahabbai ne iyayen kuma galibin su kafirai ne so da ka irin waɗannan sunaye ba su da kyau ko kuma tasmiyatul auladi bil asma'il lati tusabbibu dhahik wa tuthiru sukhriya sunayen da ke sa a ta dariya ko kuma su jawo a rika ma yaro izgili akwai sunayen da ana faɗi sunaye na ban dariya ne kaman shahat mai katon baki wani sunan ka ce mai katon baki sai a kwashe da dariya wannan suna ba su da kyau fulful barkonu yaji hajiya wace sunanki sai ki ce ni ce hajiya fulful ni ne hajiya yaji yaji kuma sai mu ce to Allah ya tsari haisha irin wata wata akirkadin nan wani kamar wani dinki haka wani kato haka wani mai dinki mai kauri haka duk wannan sunaye ne na banza ba su da kyau jihash dan jaki irin yan kananan jakunan nan bagal alfadari fajal jirgege kawai sunanka kenan kai kato wane sunanka ka ce kato wannan ai sunan banza ne bai yi ba hakanan at-tasmiyatu bil asma'i allati tuhi bit tamayyu' wal gharam wa khadish al haya sunayen da yake akwai nau'in wato wani nau'in rashin tabbas rashin kan gada kan gada haka a ciki shine at-tamayyu' ko sunayen da ke nuni akan wannan yana da wani nauyi akan shi kana da wani nauyi a kanka ko sunayen da ke ya fice kunya kiran sunan kawai sai an sa rashin kunya za a iya yin shi misalin hiyam ma'anin hiyam shine ya ce aljunun fil ishqi wanda ya haukace saboda tsaban soyayya ko ta haukace kar a ce maza ne ke haukace saboda tsaban soyayya ko ta haukace saboda soyayya ta ruɗe ta rikici in ta kwanta ana jinta tana faɗin sunan shi in ta tashin shi take azkar ta ce in ba shi ba rijiya to ita ce hiyam to wannan sunan banza ne ai wannan sunan banza ne ko kuma wisal in aka ce wisal kun da sama anan wasala sadarwa ne in aka ce namiji wisal ko mace wisal kamar ka ce wani ina maza ko ina mata kaga wannan suna ne akwai rashin kunya ciki ko kuma fatin fitinanni ko kuma fitina sunan ta ma kenan fitina ko kuma shadiya wata shalma to kaga duka wannan sunayen da yake akwai kaskanci a ciki ko kuma a tasmiyatu bi asma'il mala'ika mutum ya sanya ma ƴaƴansa sunan mala'iku khassatan lin nisa musamman mata id yukhsha an yakuna tashbihan bil mushrikina wannan akwai tsoron ma kada a kamanceceniya da mushrikai saboda su ne a cikin su akwai masu bautan mala'iku to sai a je a samo sunan mala'ika sai a sanya ma wata ƴa mace sunan wannan yarinyan mika'il suna wannan yaren israfi ko ko kuma a sa mata azra'ilu amma shi azra'il azra'il bai tabbata a cikin nafsi cewa sunan mala'ikan mutuwa ba ke amma kaga israfil da munkar nakir mika'il jibril da sauransu duk kaga sun zo a cikin nasu amma sunan mala'ikan mutuwa azra'il to wannan bai zo ba a bible ne ya zo in ka duba bible za ka gani amma a cikin hadisi bai ambace shi da hakanan ba da haka mu ba ma kiran mala'ikan mutuwa da sunan azra'ilu amma dai in kika yi kuskure aka sami shi azra'ilu to kin ga ba za ki samu manema ba a cewa ce kake nema a ce ai sunta azra'ilu azra'ilu kaga ai misali to haka nan تسمية بالأسماء التي تتضمن تزكية تزكية دينية هكذا دو تصونا وتشتك أقوي تركي أتكي تو مكروهي ني أسنياتا تركي وعدينا شيء كمان أتي برا ita ce wata nagartacciya mutumin kirki ko a ce zakiya ita ne tsarkakakkiya ko ko a ce mene kuma na'am ban ji ba ma'asuma wanda ba ta laifi na'am sadiqa mai gaskiya shahida ko da ke do'in nan da sadiqa do'in nan tafa'ul ne su ko da ke nan ma za su iya shiga cikin babin tafa'ul shi yasa malamai da dama dai suka ce makaruhi akwai waɗansu sunayen da yake tafa'ul ne neman arashi amma dai mafi kyau kamar da shi bakar abu zaid ya kawo a cikin wancan littafi tasmiyatul maulud ya kawo har sunayen da ya jero sunayen maza da yawa ya jero sunayen mataye da yawa ya ce duk sunan da ka ɗauka a cikin nan kasa ya dace da shari'a harshen larabci zai karɓe shi hankali nagartacce ma zai karɓa ya jero sunayen maza ina jin ya kai kusan ɗari da wani abu ya jero sunayen mataye ɗari da wani abu in ka duba na littafin tasmiyatul maulud yana nan a ciki amma dai kamar yadda ya zo a cikin hadisi mafi fificin suna shine abdullahi da abdurrahman abdullahi da abdurrahman mafi gaskiyan suna da alharar da hammam haka yi cikin hadisi daga nan duk sunan da aka jibinta ta da Allah aka bautar da ita ga Allah abdullahi abdurrahman abdulsalam abdulkudus abdulsalam abdulmu'min abdulmuhaimin abdulsabur duk kaga sunayen Allah ne Abdul Ali ba Abdul Aliyu ba Abdul Ali Al Aliyu cikin sunayen Allah ne wa huwa Al Aliyu Al Kabir Allah ne Al Aliyu to duka wannan yana da kyau hakanan sunayen annabawan Allah sunayen annabawa ko sahabbai kar ka tsaya kana neman sai ka lalubo ma'anansu akwai sunayen da ana neman albarkansu ne ta ma'abota sunayen kamar ka ce kana son sai ka lalubo ma'anar sunan yusuf me ma'anar yusuf me ma'anar yusuf daga asaf to kaga in ka ce kana neman sai ka lalubo sunan kaga za ka bata sunan irin wa'annan annabawan kawai za ka kalla su ne kake fatan ka dace da albarkansu ka dace da irin da'awun da suka yi sai a sanya ma yara suna da irin wannan so malam ya tsawaita bayani akan al'amarin sunaye saboda irin hadarin da suna yake da shi da tasirin da yake da shi gurin tarbiyyar yaro da gurɓata tarbiyyarsa to kuma ina ga nan din ya kamata mu tsaya sai mu bude kofa domin ci gaba da tattaunawa a cikin abubuwan da suka gabata tun daga farko har ya zuwa yanzu yana ga za mu ɗebi waɗansu adadi daga cikin maza za mu ɗebi waɗansu adadi daga cikin mata sai mu tattauna a kai a hajji tambayoyi a rubuce? to babin na tarbiyyar yana da bukatuwan kamar da na ce mai tabadul mai musanyar ra'ayoya wannan ya ce assalamu alaikum allah ji kan iyayen malam da namu baki ɗaya amin amin malam malam ina neman shawara ce akan yadda za a magance matsalan yawo na 'ya'ya maza na yi iyakan iyawana amma abin yana neman ya fi ƙarfina jazakumallahu khairan to amin malam ha yan uwa musulmi kunci yadda za a yi magance matsalan yawo kuma wannan na daga cin abin da ke cin mana tuwo a ƙwarya to hanya dai kawai a jimlace a dunkule shi ne a samu abin da za a shagaltar da yara masu amfani ko karatu ko rubutu ko a kai su ziyara ko kuma a ba su wani aiki kai ko da kuwa ko da kuwa kawai za ka kwance rediyonka ne ka kwance sai ka ba yaran ka ce da Allah gashi rediyon nan na kasa haɗawa dan yi kokari wannan rediyon ka siyo shi ne kawai dama don tarbiyya da Allah ya kokari ka gani ko zaka iya gyara mu tun karfe tara na safe yake fafata aiki har karfe ɗaya kiran sallar ladan ya tada shi to yi wannan aikin ya fi alkhairi fiye da ka bashi ya fito waje kun gane babbatun ka shagaltar da yaro ka bashi wani assignment ka bashi wani assignment abubuwan suna da yawa amma wannan na ba da samfil ne ka shagaltar da shi da lokacinsa ka samu wani aiki ka bashi aikin nan ko dai na lahira ko na duniya ko aikin da yake ma mafi karancin hukuncin shi a ce ba lada ba zunubi a ciki kawai mu ba kila ma wani lokaci ya taimaka ma kwakwalwarsa kamar wannan ka kwance rediyo ko dutsen guga ka ce yaro ya gyara musamman dai rediyo ya gyara ya kunna ya gabe yi ba ya sake hadawa ya gabe yi ba ya sake hadawa ya gabe yi ba ka ce to ai kai kokari gobe ka kare shi gobe ma assignment din shi kenan in bai yi ba ka ce to jibi sai mu tafi wurin mai gyara kara nuna maka yadda ake yi kaga irin waɗannan abubuwan to wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wallahu a'lam assalamu alaikum Allah ya kara mu lafiya amin malam dan Allah ya ya kamata mace ta gyara ma mijinta kuskuren da yake yi na yi na yi ma manyan 'ya'ya kyaututtuka musamman da ya kasance 'ya'yanta su ne ƙanana ta kishi ya motsa kenan idan ta yi magana sai ya ce tana bakin ciki wannan gaskiya ne dole ce kina bakin ciki don ya yi ma 'ya'yan wata hidima ba 'ya'yanta ba to ala iya hal dai wato 'yan uwana mata bari ku ji wani abu kun gan mana maza mun rena ku da yawa ne a cikin al'amarin kishi shi yasa ba mu yadda kuna yin wani abu fi sabilillahi ba shi yasa kina iya zuwa da gaskiya gashi gaskiya ce amma renin can da muka yi muku saboda irin abubuwan da kuka yi ta yi kuka yi ta yi kuka yi ta yi abubuwan da kika yi ta yi tun kafin a yi auren tunda yayanki ne kanana ko abubuwan da kika yi ta yi kika yi ta yi tun kafin a yi auren ke uwar gida ko kuma ke amaryan kila kin zo kin ga mace da mijinta kika fara yin mata wani fariya da isa bayan kuma gidanta ne kika zo kika aure mata miji sai ku yi ta waɗansu abubuwan da ke sanya mu mazaje sai mu rena ku da haka ko kin zo da gaskiya sai dai kawai je ce to na gane na gane insha Allah insha Allah tun a cikin zuciyar shi bai daura niyya ba so don haka da Allah ya taimake ku kuna yin abubuwa da ikhlasi na gaskiya da yawa har gaskiyan ku ya zauna a cikin zukatan mazaji to sai ki zo da abin da yake na kishi ne ma miji ba zai gane ba don haka ni ba zan iya ce miki ga hanyar da za ki biki gyara mai mijinki wai yana kyaututtuka ga 'ya'yan kishiyanki manya ke kuma 'ya'yanki ne ƙanana ba ban san hanyar da zan gaya miki ki ki gyara mishi ba saboda ban san irin zamantakewan da kuke yi ba idan da na san irin zamantakewan da kuke yi ne sai in ce to ki kaza ki kaza ki kaza da ni ban san hanyar da za a yi ba ke dai kawai shawaran da zan baki kokari ki jawo hankalin mijinki da lallashi da ban magana da biyayya da girmama iyayen shi da dangin shi da sakin fuska da kyaututtuka da zaki mishi ki jawo hankalin mijinki ya koma makaranta zai ji abubuwan alkhairi da yawa amma kawai cewa ki je wato ki gaya mishi kaza ki kaza ki kaza ki kaza ba zai gane ba ban san irin zamantakewan da kuke yi tun a baya ba Allahu a'lam ba magana aure muke yi ba nan malam idan yarinya za ta yi aure kayan ɗakin da ake sayan mata shi ma za a iya cewa an bambanta tsakanin 'ya'ya ne akwai waɗansu abubuwa zaruriyat na rayuwa tilas na rayuwa akwai abubuwa da suke kyale-kyale in a dolar rayuwa ne wannan babu wani bambanci dole iri ɗaya zai zama in a babin kyale-kyale ne na rayuwa to tabbas zalunci na shigowa ciki kaga dai ai ba a aurar da mace ba a sai mata tukunya ba ko ana yi kaga wannan tilas ɗin rayuwa ne ba a aurar da mace ba a sai mata mafi karanci katifa don ba a tabarma za ta je ta kwanta ba ko da ba a yi gado ba ana da iya yin katifa to mu ɗauka da gado da katifa da zanin gado da labulan ɗaki da leda tsakar ɗaki ko kafet da za a sa a ɗaki da kwanoni da foot flat da flask na ruwan zafi da kettle saboda dafa ruwan zafi da maka duwai na ne na rayuwa amma da irin su fridge da irin su plasma TV da irin su to ku dai kuka kasan kuka sasan su wa'annan ba tilas bane na rayuwa idan kai ma wata dole kai ma wata in kuma kai ma wata daga cikin 'ya'ya mata to 'ya'ya maza su ma a sanya su a cikin lissafi wannan mukammalat ne mukammalat ne ba tilas bane na rayuwa abubuwan suna da wahala amma dai hakan dai zamu nemi taimakon Allah mu ga yadda za yi wallahu ta'ala a'lam to nan mala baka fuad wata ko wani na tambaya ya sanya ma yaransa suna fuad sai kuma ya ji cewa fuad ya zo a cikin alkur'ani wai zuciya mai kyau shine fuad to wai ya halatta to na farko dai sai in ce fatakar kifa kamar yadda wani malami ya kawo a baya jirgi ya baka a tasha kafin ka sa ne ya kamata ka bincika ba kuma sai bayan ka sa kuma sai ka dawo kana wallahi tallahi ba da haka yanzu kai da ka san kai ne kuma za ka koma ka sake bincika shin da gaske ne alfu'adu din shine mummunan zuciya ko ko kawai ba nan shi dai zuciya ila an fahimta shin fassarar da aka yi makan gaskiya ce cewa mummunan zuciya ita ce fu'ad sai ka koma littattafai kamar garibul qur'an na al-asfahani sai ka ga menene ma'anan fu'ad garibul qur'an ila an fahimta ko garibul qur'an na ibn al-jawzi sai ka duba ka ga menene ma'anan fu'ad in ya zama mummunan zuciyar ne sai ka canza in ya zama kawai ma'ananta zuciya to shi kenan sai ka bari amma daga yanzu kafin kasa ne za ka yi bincike ba sai bayan ka sa ba na'am za a iya sanya mai suna abdul jalal ko abdul jalil malamai da dama sun ce aljalilu ba shi daga cikin sunayen Allah aljalil sai dai babin sifa ikhbariya da ne bayaninta a baya Allah jalilun ne Allah mai girma ne amma lafazin aljalilu ba shi daga cikin sunayen Allah sabanin al'azimu alkabiru ko kaga duk su suna cikin sunayen Allah amma aljalilu ba shi daga cikin sunayen Allah idan mutum zai iya canza babu wata matsala sai ya canza idan ba zai canza ba to sai a nisanci gaba sai a nisanci gaba amma ne mafi yawa irin wannan nukan mai da shi maimakon a ce mudaf wa mudafun ilaihi sai ya zama na'at wal man'ut abdun jalilun abdun jalilun ba abdul jalil ba il an gane wani na ya cewa ga abdul muttalib abdul muttalib shi ma al muttalib ba sunan Allah bane to shi ne idan ka duba tarihin ma zaka ga makasudin yanda aka yi sunan ya zo Abdul Muttalib a cikin tarihi ya zo da shi garin Madina sai mutane suna wancan wane ne haka an zo da wani yaro wani yaro kyakkyawa mai kwarjini sai ana cewa ai huwa Abdul Muttalib Al Muttalib din daban sai ana huwa Abdul Muttalib ai bawon Al Muttalib ne daga nan ne to amma dai shi ma annabi sai ya faɗi Al Muttalib din min babi من باب الإخبار لي با من باب التشريع با أنا بن عبد المطلب يا فدوانا النبي صلى الله عليه وسلم أما يا ذا يتشن رامي سونا باب إن ذا يتشن رامي سونا بان يرجع يوش so da ka daidai sun da ba na Allah ba ba a sanya ma yaro suna in kuma an yi kuskure an sa in zai canzo a canza idan kuma rayuwar mutum ta riga ce nisa da haka to ko da a littafi ya bar shi amma a rayuwarsa ya samu suna mai kyau ya sanya ma kansa wallahu a'lam yan uwa maza na'am na'am da za a sami wannan abin maganar nan kila inda zai aiki in zai aiki in kuma ba zai ba na'am islam eh wanda ya sanya ma shi suna islam yayi ko iman ko ihsan yayi sunaye ne masu kyau iman islam ihsan mun yi aji da waɗansu mutum biyu suna ɗayan islam suna ɗayan iman in na gansu nukan ce musu to anal ihsan yawa Allahu alam na'am alaikum bana ji be yusuf eh ehe in kun ji sai ku gaya mun abin da yake faɗi eh ahsan akwai wannan cikin fasaron da aka yi sunan ne akwai kuma fasaron da ba haka ba ka gane yawwa ana iya ɗaukar shi suna ne ajami suna ne ba na larabci ba ana kuma iya ɗaukar suna ne na larabci tunda in ka duba larabcin za ka ga masdarin kalman kuma za ga abin da take nufi amma akwai sunayen da yake ba na larabci ba kamar ka ga jiya akwai wani kalma da na ce ban san ma'ananta ba dan uwa ce horn din mota da na duba ta sai na ga ba larabci ba ne an niyya ce kuma kowane yanki suna da irin nasu kasashen larabawan abin nan khalid suna da irin nasu inda suke kiran shi kasashen irin su larabawan afirka suna da inda suke kiran shi irin masar da kan ita karai ma tana da inda take kiran shi da haka ba larabci ba akwai irin waɗannan sunaya ila an fahimta Allahu alam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Malam akwai wani suna ne da mata suna kiran maza da shi.
Na'am.
To zai iya zama a cikin addu'a misali.
Na'am.
Zai iya suna cewa namijin nan hajjar. Ko kuma namijin gobe na kai kushiya.
Na'am.
To in mata da suke kiran maza da shi kuma zai iya zama a cikin addu'a a kansu.
Dan ƙara maimaita mu ji?
Wasu sunaye da mata Eh kawai sunayen sunayen nake so in ji.
namijin kan hajjar.
Kanin Hajjar.
ajali.
Kuma namijin kayan kushiya.
To me ma'anan kanin ajali?
Ma'ana da ɗauke da ke shi.
Mhm. A'a. Eh. Ku mata kun ji waɗannan suna da kuke kiran maza da shi ko? To matuƙan dai ba suna ne da ke nuni akan yabo ko jaranta ba mummunan suna ne. Shikenan. in suna ne na yabo ko jaranta to suna ne mai kyau in ko ba haka ba kaman batanci kenan cin fuska ne a misali a, mu maza mu ɗauka ko mata kuna ɗaukan mu kannin ajali cewa ai mu ne mazaje muke ajalin mata ko ba ku ajalin mu kun gane kaga wannan cin fuska ne irin waɗannan kalmomin da bai daidai ba ne akan irin wannan kalmar sai wata mata ta samu sabani da mijinta su rabu idan da zai mata wani abu sai ta ce ai dama namiji kayan bushiya au duk abin da nake miki ma abin da ke dauka na kenan sai wani ya ce to na sake ki shi yasa aka ce ka nisanci mummunan magana ka kiyaye magana mai daɗi wa qululin nasi hasana ko husna magana mafi daɗi zaka riƙa gaya ma mutum wallahu a'lam wa alaikumus salam Na'am. Mala baka dan tsaya can din kai mun tarjama don bana ji sosai. Na'am. To na fahimta. Na ji karshen amma ban ji farkon ba don Allah wani ya dan mun bayanin farkon abin da ta faɗi. Na'am. Na'am. Mm. To, tana tambaya akan idan ka tasa ɗanka kana mishi tarbiyya gwargwadon fahimtanka, sai ka rika samun cikas daga kakanni musamman ko iyaye. To, ya mutum zai yi? To, matuƙar dai wannan ta tabbata tarbiyya ce. Tunda kun ga kamar da muka kawo cewa tarbiyya ana gano ta ne ko a Ƙur'ani ko a hadisi ko a tarihi ko kuma a tajriba nagartacciya in ya tabbata cewa wannan abin nagartacciyar tarbiyya ce to kar ku manta da shimfiɗan da muka gabatar a baya cewa tarbiyya a matakin farko haƙƙin uba ne a mataki na biyu haƙƙin uwa a mataki na uku haƙƙin waliyan uba ko waliyan uwa da haka waɗannan su suke da haƙƙin tarbiyya a babin tarbiyya ka fito da makamanka domin ka kwato kanka idan ka sallama ma duniya da irin wannan zarge-zargen to za a wuce ka za a yi baka amma kamar yadda na ce in na ce a fito da makamai ba fada da tashin hankali ba ka nemo hanyoyin da za ka ɗora ɗanka a kan tarbiyya mai kyau ko da kuwa sauran mutane ba su yarda da irin wannan hanyar ba hanya mai kyau za ka nemo yanzu wannan ya rage naka da irin zamantakewan da kuke yi da iyayen da kakannin da makamantan wannan tunda zamantakewan iyaye da kakanni bai zama iri ɗaya ba akwai iyayen da in kai musu bayani ko ka haɗa su da wani malami musu bayani za su gamsu akwai waɗanda ba za su gamsu ba kai kuma ba za ka yadda ka tozata amanin da Allah ya baka saboda kila kakan yaro ba za ta yadda ba ba za ka yadda da wannan ba da haka yanzu kai ne kuma ya kamata ko dai ka samu malami ka keɓe shi ka gaya mishi ga yanayin ɗabi'un kakannin yaro ga yanayin halayensu ya ya kamata in yi kila sai a baka shawara haka amma shawara na bai ɗaya irin wannan gurin zai wahalan gaske kamar yadda ya ce abin da kake yi ɗin ya zama tabbas tarbiyyar ne tabbas tarbiyyar ne kar ya zama tsanani ne kamar yadda muka karanta kar ya zama kuma shagwabawa ne ya zama tabbas tarbiyyar ne in tarbiyyar ne ba za ka bari ba sai dai ka nemo hanyoyin da za ka bi ka aiwatar da su wallahu ala
wadda ta ba shi hakuri baya hakuri baya a mu'amalar shi baya nuna ya hakura sai ya dinka tsarin ta ko ya nuna
tana tambaya akan ya tarbiyyar yaran da uba ke uwan shautin a gabansu yana ɗaga murya ya ta sababi ya ta abin nan ko ta ba shi hakuri ya ta hararanta wato kun ga wannan abin da yana da alaka da zamantakewa na aure ba matsalan aure muke so mu tattauna a nan ba ko kuma matsalolin gidan aure ba shi muke so ba amma dai da yake yana da alaka da tarbiyya wato kun ga irin waɗannan ɗabi'u na daga cikin abin da yake da buƙatuwar a fazauna a karantar da al'umma yadda ake zamantakewan aure wato jama'a ina faɗa muku cewa namijin da ya rika zuwa gidan kutaɗi wani lokaci ya hana ma iyayen shi wani abu ya ɗauka ya sai miki ko ya baki kina gidanku ana ruwan sama zai zo gidanku ana zafin rana zai je gidanku ana sanyi zai je gidanku ya biya sadakinki ya bushe ya karmashe ya lalace lokacin da yake gina ɗakin da zai saki lokacin da yake haɗa kayan da zai kawo ya aure ki amma sai ki zo gida yau sai a ce kuna da matsala da mijin nan an ya kamata ki duba kanki a mafi yawan lokaci mata su suke buɗe ƙofan sharri tsakankaninsu da mazaji cikin saɓanin gidan aure guda ɗari kashi casa'in mata suke buɗe wannan ƙofan ko tamanin akwai mazaje maƙetata akwai mazaje masu kaushin hali amma gaskiyar magana mutumin da ya je salwantar da lokaci da dukiyarsa da rayuwansa saboda ki wasu a zo gidan aure yanzu kuma sai ki ga wai bai kyautata miki ko kuma kuna sabani ke ya kamata ki tsaya ki kalli kanki da kyau ko dai zama baki iya magana ba kika yi ta yi kika yi ta yi shi kuma yana tarawa har kika fita mishi a rai ko ya zama baki iya girki ba ko ya zama ke mabannaciya ne ko ya zama hasadanki da ketanki ya bayyana ko ya zama ba kya girmama iyayen shi ko ya zama ke kazaniya ce wata bakinta na wari wata gashin hammatanta na gansa kuka wata ba ta aske gashin mara kun fahimci irin waɗannan abubuwa wata kuma kamar yadda ne ta samun wannan complaint ɗin har waɗansu malaman islamiyya suka tabbatar wata matan ita tana nan bata iya tsarki ba ne bata iya tsarki ba idan ta je ta bayan gida ba ta wanke bayan gidan ya wanku da haka idan ta zo kusa da mijinta warin kashi take yi ina gaya muku wannan ku ɗauki wannan maganar da muhimmanci warin kashi take yi ba ta iya wankewa ba ballantana ta koya ma yadda yadda ake wanke kashi wata matan kazamiya ce ya tsu hudu take sawa ta ta wanke kashi kashin nata ya fito daga inda ya fito ya koma gabanta daga nan a sami irin waɗannan matsalolin da mata ke samu kaikayin matse matsi ta ga al'auranta na kumbura tana samun matsaloli irin wannan wannan abu na cutar da miji ya rasa yadda zai yi ko kuma ya zama sai ki zauna ki gayyato kawaye ki zauna ki ta shewa kina wasa da dariya shi kuma ya zo gida yana son ki zo kusa da shi ku yi magana ko ya baki wani sako ya rasa kofa ko kuma ki ɗauki wani abu na shi ki rika kaiwa gidanku ko ki rika sai da abincin gida ko ya abubuwa ga sunan bila adadin idan namiji na jin kawaici ya ta tarawa abin na mishi ciwo a cikin zuciya yana mishi ciwo yana mishi ciwo sai ke fitan mishi a rai da aka dan kankanin abin da bai ta kara karya ba sai ya dar miki ko kuma ke zama ke baki da kunya ba kya ganin yana da alfarman da zaki kiyaye mishi mutunci in abu ya kama zaki zo a gaban yaran ke maki daren masa to ce za ke za ki daren mishi a gaban yara shi kuma sai ce to ban jinkirta sai na kun keɓe ba zai yiwu ba in kika daren mishi a gaban yara shi ma zai daren miki in kika tada mishi da hankali shi ma zai tada miki da hankali ko kuma miji ya ce ma 'ya'ya ku zo ku yi kaza sai ke ki ce ba za su yi ba bayan da ke da 'ya'yan duka mallakan shi ne ila kun fahimci wannan matsalolin da kyau a daidai wannan gaban kafin in wuce kaga akwai hadisi da sahabbai suke tambaya na san wane ne zan kyautata ma aka ce mahaifiya sai wa mahaifiya sai wa mahaifiya sai an hudu sai aka ce mahaifi wannan ana babin babin kyautatawa ne ba babin da'a ba babin saboda mace tana da rauni ba za ta fita waje ta je ta yi gwagwarmaya da maza ba kuma ga ta tana da raunin halitta sai aka ce to a kyautata mata kuma ta ɗauki ɗa a ciki tsawon lokaci ta haife shi wanda yake namiji bai wannan ba sai aka ce to a kyautata mata da haka yanzu abinci ka samu mahaifinka za ka ba ko mahaifiya sai ka ba mahaifiyanka saboda ita ke da rauni to amma yanzu a babin ɗa'a biyayya wa za ka yi ma biyayya ga uwa ta ce ga uba ya cewa za ka yi ma biyayya uba za ka yi ma biyayya wani rijali alaihin na daraja a rijali kawamuna alin nisa saboda uwan ma tana karkashin uban ne idan uban ya ce a yi uwan ta ce ba za a yi ba ana iya a fatattaki ma uwan a gidan so da haka mata kuna da matsaloli ne waɗanda yake matsalolin nan naku su ne suka cika gidan aure gidan aure ya zama zai tafiya daidai in za ku koma ku kalli kawunan ku koma ku kalli kawunan ku in kuma za ku daskare kuna zaune a wuri ɗaya musamman matayen hausawa kuna da matsala matayen hausawa kuna da matsala in gaya muku gaskiya ke za ka auri za ka auri ibra za ka auri banifiya za ka auri waye za ka ji daɗin zama da ita amma idan ka auri bahaushiya mace bahaushiya ba ta san yadda ake tarere miji da lallashin shi da jawo shi a ciki ba kai wani babi ne dai mai faɗi ba babin aure za mu yi ba amma ku ne kuka ɗan tono wannan babin da haka ki je kawai ki gyara mu'amalan ki da miji shi kuma zai baki haɗin kai dan namiji sakarai ne inda kike ganin shi haka wani gaba gaba dan abu kankani in kika mishi kenan sai zama bita zai je mu je malam algafat
ba tare da aure ba sai mahaifin da take kula da tarbiyyar cikin da aka bamu a yi girma da wani kwarai wani a tambaya ya kan wani suna da ladan sai na kuwan da wanda suka ta hanyar zai ba ni ba suna da ladan aikin alheri da kan nasu
ku je ku nemi wannan fatawan a gaba wallahu ala sai wannan kamar da sauka ta sun kawo ma'anar suwan al'adar gawa'iyar luwaira القيام
kaga duk wata suna da za kawo ba fassara muka ba fassara sunaye ba muna magana akan tarbiyya ne mun ka faɗi abubuwa kusan guda goma sha wani abu suna ɗaya daga cikin gaɓaɓɓan da muka tattauna a kai ne in muka ce kuma yanzu kowa sai mun ɗauko sunan shi mun fassara za mu ɗauko lisanin arab kenan duk sunan da aka ɗauko sai mun duba asalin shi mun duba kaza mun duba kaza wa'annan sunan in ke kin ga sun dace da ke sai ki je ki tambayi malamin islamiyyan ku sai ya je binciko ma'anin sunan sai ya gaya miki wallahu alam
amma ita ma ta da bashi da sana'a da zai iya rike mace ni kuma ba ni da wani halin da zai iya yi masa na kamar dai ɗauki ɗaunin
to kun ga cikin matsalolin da muka tattauna a shimfiɗan da muka yi kenan jiya ai mun yi magana akan cikin ababen da za ka kula da shi gurin tarbiyyar ya'ya akwai hankali a ciki ba mun kawo mun ce ka nemo mai yaro sana'a ba to ta ga yaron ta ya dace ya aure ita ba ta da hali yaron ba shi da sana'a to laifin waye laifi na ne yanzu da ban bada fatawa cewa a ji a aure da shi karfi da yaji ba ke ne kika kuskure shi yasa nake cewa mafi yawan lokaci iyaye ke samun kuskure a gurin tarbiyya sai kuma abu ya rikice sai a zo ana tambayan ka yanzu wannan an baro shi tun rani ne ba a bashi sana'a ba kuma gashi lokacin da ake son a ci amfanin sana'a yayi to ya za a yi sai ki zai ki ci bashi in kin matsa kina son ya aure ki zai ki ci bashi kawai ki ci bashi in Allah baki iko kin iya biya ta in Allah bai baki iko ko kuma dai a hada gaba a to wallahi alam dole shawarwar suke nema wai wani iyayen iyayen da suke sanya ma ƴaƴan su idan sun kai su zuwa zuwa asibitin ko jami'a Na'am.
shi ke nan sun kai da zuwa islamiyya ana wasu a wannan ai kowa san ba daidai bane wannan kowa san ba daidai bane mun yi shimfiɗa a muhaz abin nan a karatun jiya shimfiɗan da muka yi cewa cikin manufofin tarbiyyar musulunci a gina yaron da ya san Allah yake da kyakkyawan alaka da Allah mai imani da Allah to ta yaya za a gina yaron da ke da alaka da Allah bayan yaro baya zuwa makarantar islamiyya baya zuwa karatu a masallatai baya zuwa lakcoci da muhadarori irin wannan ta yaya za a iya gane Allah kaga wannan cikin kurakuran iyaye ne kuma duk wanda ya zo tozarta addinin yaro to ya buɗe kofan ya shiga wutan jahannama shi ma yaron ya shiga wutan jahannama saboda mun kawo ko anfusakum wa ahlikum nar mun kawo inna allaha sa'ilun kullu mastar a ba shi muka kawo ba mun kawo ah, man ah, wanne ne muka kawo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mun kawo ma ɗayan wata riwayar ما من عبد الله ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة kaga duk waɗannan abubuwa ƙofofi ne na wuta ga duk wanda ya tozata amanar da Allah ya bar shi wallahu alam wannan yana tambayar na matsayin kayan ɗaki ɗaki da shiga za a kawo shi yana iya shiga matsayin bashi wanda za a ai mun yi magana akan wannan maje shi kenan to ina ga lo- lokacin ya riga yayi na'am
don gane da ke duk da aka yi magana na'am malam idan to mu cewa ma'aikata na da ƴaƴa guda biyu Hmm.
sai zama mu cewa duk yana da hali sai guda ɗaya ne makarantar kuɗi sai kuma ya bashi a makarantar gwamnati misali Hmm.
to hakan ya yi bai yi ba ko dai ya kai su makarantar kuɗi duka ko ya basu a makarantar gwamnati duka ai wato wato in kun fahimci ka'idan na ɗaya dai shine wajibi ne kai adalcin sannan duk abin da idan kai wancan zai ga auke wato baba wane ne yake so ni baya so na to ka nisance shi za ka raba gidanka ne da kanka za kuma ka jefa 'ya'yanka cikin bala'in da yake ba za su fita daga cikin shi ba wallahu alam shi wannan ya ba mu sani wai na tambaya da wani hanya ne za a nemi magance rashin yin aure yin auren samari da mata da iyaye suke ana su alhali kuma su ne a to ai shine muka tattauna akai na'am shi ke nan tambayar to akwai mutum ɗaya nan da na ga ya daga hannu ko na'am na'am malam
salamu alaikum wa alaikum assalam muka lawo kan kuɗi wannan kofa da shawarwari da sauransu na'am a kan magana da ya zo sunan zama magana ne kajiya ga ɗalibin hmm haka ne na'am hmm na'am hmm
sannan bayan da kuma wani abubuwa da idan da za mu ɗabbaka shi kuma na yi shi ne sa mutum mu ɗabbaka ga yaro yara da gida na'am idan uba a matsayin shi na iyaye za mu ɗauki cewa idan muka ɗaura ma yaro shi wani ɗan yi kaza hmm za mu ce musu kaza ko a bangaren sana'a shi ko a bangaren karatu shi ya kan ƙara azama a kan shagaltu da wannan abu kuma iyaye wannan abu suka wannan alƙawarin ya kan sa yaran da suke ba su da ba ba sa samun gafu bari ma su je su yi wani abu a wuri Sahih.
wannan ba daidai ba ne.
gaskiya ne sai na biyu kuma wanda da ya tambaya cewa idan suna wa ƴaƴan su tarbiyya kafin ne su kai su su kaɗan da haka na'am mafiya lokaci na kan zargi kamar cewa ba ma kyauta ta mu yayin nan idan ya kasance akwai kyakkyawan alaƙa da kuma kyautatawa tsakanin ƴaƴa da iyaye sai kasance duk tsarin da ka tsara a gidanka na'am iyayen ka insha Allah za su tambaye ka kai za su tallafi maka mai kasance kai kanka da halin da su ba kyautatawa babu wannan wannan haushin na da suke ji da ka taɓa musu yi ko cikin wasu dame ka a nan wurin da sauransu gaskiya ne amin wayannan shawarwari ne masu kyau duka guda biyun suna da kyau kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi kwarai da gaske to sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum.